إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بكلمة التقوى والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد أيها المسلمون فقد قد فقد قد فقد فقد كس الله الإنسان بالإكرام وامتن عليه بنعمة البيان فقال جل من قائل سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ويقول في جملة من نعمه على ابن آدم وهو أصدق القائلين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال أبو حامد رحمه الله تعالى اعلم أن, لل... أن, لل... أن اللسان نعم الله العظيمة عباد الله فباللسان ليوحد الله عز وجل وبه يصلي أو وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبه يتلى القرآن وبه يحكم القضاة وبه تم الوقود وبه يعقد النكاح وبه يذكر الناس أو يذكر الناس وبه يلقى الخطب على المنابر وبهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناكرهم إلا أصائل ألسنتهم قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحسبه هو أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره كله فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يأخذ يوم القيامة ما زرع ومن زرع خيرا حصد الكرامة ومن زرع شرا حصد الندامة وكان ابن مسعود رضي الله عنه يهلك بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول السجن من لسان ومن خطر اللسان عباد الله قال عليه الصلاة والسلام ليتكلم بكلمة من سكت الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا ومما يرعى به من قطر اللسان عباد الله في هذه الايام كثره الجدل والمراعه والخصومه قال عليه الصلاه والسلام ابغض الرجال الى الله تعالى الد الخصم متفق عليه ومن خطر اللسان الفحش والبذاء فإنه قبيح مذموم منهي عنه وصاحبه وصاحبه خاطئ ملوم قال عليه الصلاة والسلام إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا ولا التفشي ومن ومن قطر اللسان عباد الله وعافاته عند جميع عند جمع كثير من الناس الغيبة والنميمة وقال أحد من السلف خطرا وآفات اللسان الغيبة والنميمة قال النووي رحمه الله تعالى أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس حتى ما يسلم منها إلا القليل من الناس وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد وهو من كبائر قال المنذري رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أن تحريم على على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام ومما يوصف له أيها المسلمون انتشاء الغيبة والنميمة بين الناس حتى صارت كثير من مجالس الناس مرتاعا تؤكل فيه اللحوم وتنحش فيه الأعراض يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن عشر ولا تجسسوا ولا يكتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala. muna yaba masa muna neman tanyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye daga cikin bayi Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici akanan wanda ya bata ba za a samu mai shirye da shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala. shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kasai yana shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babbaɗin abdullahi farin jaka da bawan allah ne ko manzo ne na allah wanda allah ta lai turi zuwa ga duniya gaba ɗaya da addinin musulunci game da alkur'ani gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira kuma wanda ya saba masa ya halaka bayan nan yayin uwana cikin addinin allah mu shaida allah ne kadai abin bauta ba shi da abokin tarayya mu shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi allah ya turo da musulunci ya yi wa mutane bayani da za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan nan mu sani babu wani zance mafi alkhairi fiye da maganan Allah ta'ala ita ce alkur'ani mu sani ba wata shirya mafi alkhairi fiye da shiryar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu sani babu wani al'amari mafi zama shari ga rayuwar musulmi fiye da bid'a ko kirkirarren abu cikin addini wanda bidiya bata ci bata kuma kuma su zo ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu bayan nan yayin uwana masallata fuskoki masu albarka da annishuwa da muke zata wa junan mu kasancewa cikin rahmar Allah gobe alkiyama kutubar mu ta yau 27 ga watan Rabiul Akhir hijira yau da shekara 1444 wannan masallaci namu na Usman bin Affan dake wannan unguwa ta mu da kafi hanyar ratsi a nan fadar jiha ma'ana bypass nan fadar jihar gombe za ta yi magana game da wata ni'ima da allah ta'ala yi mana ya yi wa dukkan ɗan adam wanda kuma a galibiya shi ɗan iya nema ya juyar da wannan ni'ima ta zamto ni'ima akwai ni'ima akwai kuma ni'ima ni'ima bil ayi tana nufin ni'ima da walwala da jin daɗi da kuma amfanuwa da irin abin da allah ya mana alkhairi akwai ni'ima bil qaf wanda take kuma diddu hadhihi ni'ima take kuma azaba da fishin Allah da jefa kai cikin kaico da tasku da shiga uku wannan ɗaya ce daga cikin ni'imomi da Allah ta'ala ke kidanyan su da yi wa dan adam ita ce ni'ima ta harshe da yin bayani da shi hashen da Allah ta'ala yi ma sani ya yan uwana cikin musulunci Allah ta'ala ya kibanci dan adam da yi masa karamci wala gani karamna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr Allah ta'ala ya wa dan adam karamci ya dauke shi cikin ruwa da kuma kan tudu ya hore masa abubuwa da yawa ya fifita shi akan halittunsa fifitawa wannan babu shakka ni'ima ce daga Allah wanda yawa jinsin bani adam kuma Allah ta'ala yake cewa shine ar-rahman ma'ana wanda ya siffanta kansa da rahama kuma shine ya sanar da alqur'ani mai girma kuma shine ya halicci dan adam kuma ya sanar da shi bayanai ya bashi ikon yin furuci da bayani da irin harshen da Allah ta'ala ya mishi kuma Allah ta'ala yake faɗa cikin jumla ta ni'ima da yake kidanye zuwa ga 'ya'yan adamu gaba ɗaya wanda Allah shi ne asdaqul qa'ilin mafi gaskiyar faɗi shi Allah yake cewa alam naji allahu ainihi shin ba mu bane muka sanya wa ɗan adam idanu guda biyu na'am Allah kai ne ka sanya wa 'ya'yan adam idanuwa guda biyu wa lisanan wa shafatai Allah ne ya sama harshe shine lisan ya sama leɓa sune shafatai wa hadainahu najdain kuma Allah ya ce mu ne muka dasa ma hanyoyi guda biyu gabanka fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id hanyoyi biyu ne gaban mu kowa ko ka bi hannun dama ko ka bi hannun hagu faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur inna a'tadna lil zalimin nar Allah ta'ala ya ce wanda ya so ya bi hannun dama wanda ya zaba wa kansa ya bi hannun hagu babu shakka akwai abin da muka yi wa azalimai tanaji na azabar wuta gobe da kiyama abu hamid ɗaya daga cikin magabata yake cewa ka sani cewa shi harshe ni'ima ce daga cikin ni'imomin allah masu girma ga ɗan adam da harshe ake kalaita allah a ce la'ilaha illallah muhammadun rasulullah a faɗi kalimatun islam a faɗi kalimatun tauhid a faɗi mittahul janna duk da harshe ne a yau ko a yanzu yanzu a samu wanda ba musulmi ba ya ce iya sun yi shiga musulunci farko abinda za a ce mai sai faɗa da harshensa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalma ta mai da shi musulmi ko da ya shekara ɗari cikin kafirci to babu shakka harshe ni imani wa bihi yusalla ala annabi sallallahu alaihi wasallam da harshe ake wa manzon Allah salati kuma Allah ya ce manzon Allah ya ce man salla alayya a man salla man salla alayya wahid kumarra sallallahu bi ashara duk wanda ya man salati kwara daya Allah ta'ala ce zai mai salati guda goma da harshe ake samun wannan albarka da shi ake cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar da harshe ake wannan furucin da shi ake istighfari astaghfirullah أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي duk da harshe ake wannan wa bihi yutul alquran yan uwa da harshe ake karanta alqurani tun daga alif har zuwa sin din sa na karshe to da harshe ake furtawa ake karantawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara harfan min kitabillahi falahu hasana duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alƙur'ani iya da kyakkyawa guda ɗaya wanda za a linka ta zuwa gida goma wa bihi hukumar qudat da harshe alƙalai suke yanke hukunci a ce an yankewa na hukuncin kisa an yankewa na hukuncin ɗauri an yankewa na hukuncin kaza yanke hannu jebewa duk da harshe allah ya kaddara za a yankewa bayan su hukunci a bayan ƙasa wa bihi tamal da harshe ake cika alƙawari mun yarjejeniya da kai mun yi alkawari da kai to harshe ne ke kulla wannan yarjejeniyar wai Allah daga baya kuma hannu ya rubuta wa bihi ya ya aqdi nika wa bihi yaqidu nika da harshe ake kulla aure ina nema wa wani ko ina nema wa kaina an baka ko ka karba da harshe ake halartar da mu'amala tsakanin ɗa namiji da ya mace har Allah ya kaddara a samu zuriya in ba wannan lafuzan aka yi ba da shari'a ta tabbatar to babu shakka wannan zaman da za a yi cikin haramci ake zama ne wanda Allah ta'ala bai amince da shi ba to da harshe kusan ake zama sanadiyar samun duka ɗan adam a duniya wanda zai biyo ta hanyar musulunci ya zamto abin alfahari ga al'ummarsa kuma ya zamto abin moro ya zamto abin da Allah ta'ala zai mai jin kai a gobe alkiyama to sai harce ya furta sannan za a samu halaccin alaƙa tsakanin wane da wance har su samu haihuwa ta ƙaruwa tsakanin 'ya'yansu da 'ya'yansu to ya kuma mu sani cewa wannan kaɗan ne daga cikin ni'ima da Allah ta'ala ya mana wanda harshen mu yake haifar da ita wa bihi yuzakkiru nas da harshe yake wa'azi a karanta alkur'ani a fassara a karanta hadisan manzon Allah a fassara duk da harshe yake wannan da shi ake nasihohi da shi ake sulhu da shi ake bada hakuri a rarrashi duka harshe da shi ake irin wannan aiki wa bihi yulqal qutab alal manabi da harshe ake yin kutubobi wanda suke bayuwa akan mimbarori wa biha za qala alaihi salatu wassalam saboda irin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa mu'adh bin jabal ɗaya daga cikin manya-manyan sahabansa Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa kana so na baka labari game da ra'aful amri wa umudihi wa zuratu sanamihi kan tafiyar da ginshiki cikin tafiyar da ƙololuwa ko tozo mafi tsawo na albarkar tafiyar sai mu'azu ya ce bala ya rasu Allah manzala ina so ka sanar da ni sai ce ra'asul amri al-islam kan tafiyar shine musulunci duk wani abu da za a samu na falala da albarka da jin kai to sai an fara shiga musulunci za a same shi wa umudihi as-sala fila da ta rike wannan musuluncin ba zai zubo kasa ba ba zai zube ba ba zai durkushe ba shine sallah idan musulunci ba sallah to musuluncin durkushewa zai yi ba zai iya tsayawa ba sallah ita ce ta tallafi musulunci yake tsaye daga babuwansa wa zublatu saname abin da yake kololin daraja ne cikin musulunci shine aljihadu fi sabilillah mutum yayi aiki da rayuwarsa ko da dukiyarsa ko da iliminsa domin addinin Allah ya ci gaba sai manzon Allah ya sake cewa ala ukbiruka bi milaki zalika kullu to mu'azu kana so na faɗa ma abin da ya mallaki wannan duka mu'azu ya ce eh manzon Allah faɗa mu sai manzon Allah fa akaban nabiyyi bi lisanihi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kama harshensa da hannunsa ya rike wa qala kuffa alayka hadha sai manzon Allah ya ce mu'azu ka kiyayi wannan ka rike wannan ka kiyaye shi kai ta ka tsantsan da shi ka san me zaka furta ka san me zaka ba da shaida ka san me zaka faɗa ka san me zaka ba da shaida kansa kufu alayka hadha ya kama haryansa ya rike ya ce ka kula da wannan shi ne alkairinka shi ne sharinka shi ne samun ni'imarka shi ne samun azabarka ka kula da shi mu'azu sai ce ya rasulallah yanzu a kama mu da irin maganganun da muke ya rasulallah na ce ka ce ka ce na ce yanzu wannan malafi ne sai manzana ce sakilat ka ummuk kamar kai canka ya mu'azu baka san wannan bai yanzu baka san ba abin da ke kifa mutane wuta da karan hancinsu ko da fisakunsu ba illa as-sa'idi al-sinatihim face abubuwan da harasun suka girbe musu ba kun ga ɗaya ɓangaren iya jawo alkhairi marasa iyaka amma in ka bi da shi ɗaya da ɓangaren to zai jawo ma mafi muni shari shine kasancewa cikin wuta da bikin Allah da harshe ake shiga musulunci da harshe ake fita daga musulunci da harshe kake yin abin da Allah zai da kai da harshe kake yin abin da Allah zai kishi da kai ibn rajab al-hanbali Allah ya masa rahama yake cewa haza yadullu ala anna kaffu lisan wa dabtihi wa hizbihi wa asl al-khair kullu yace karkashin wannan hadisi inji ibn ibn rajab yake cewa zaka fahimci cewa rike harshe da kame shi da tsare shi da sanya masa takunkumi da dabaibayi shine asalin alkhairi gaba daya inji ibnu rajab alhambali Allah ta'ala ya masa rahama wa anna man malaka lisanu duk wanda ya mallaki harshensa Allah ya baka ikon mallakan harshenka da lafazin da zaka faɗa da sai ka tauna kafin ya fito to faqad malaka amru to ka mallaki al'amarinka gaba daya kana da full control na rayuwarka amma in duk abin da zuciyarka ta kaɗa ma ba tattaunawa babu sabuntawa haka za ka yi amansa a waje to wataran za ka yi aman da zai ja ma fushin Allah za ka yi aman da zai ja ma fushin Allah da tabbata gidan wutar jahannama Allah ya tsare mu sani ya ƴan uwana masu albarka fa innal insan shi dan adam yazra bi qawlihi wa amali hasanati wa sayyi'ati dan adam iya dashi iya shuka ta alkhairi ko shari da furucinsa da kuma aikinsa za ka shuka alkhairai masu yawa idan ka bi da harshenka hannun dama za ka shuka shari mai yawa idan ka bi da harshenka hannun hagu sun mai hasu da yawon alƙiyama sannan wani shukar da kai a yanzu to baran da za ka girbe ta shira na alƙiyama ka zaki duk wanda kake so ka aibanta duk wanda kake so ka ci mutuncin duk wanda kake so wallahi shuka kake yi kuma za ta fito kuma za ka gada abin da za ta fito shuka za ka yi in ka ga dama ka shuka alkairi ruwanka in ka ga dama ka shuka shari ruwanka duk abin da za ka yi da wannan tun da allon da allah ya sa ka balaga to ka sani da shi kake yi ajiya kake akwai ran da wannan ajiya za ta bayyana gare ka ko ka yi farin ciki ko ka yi bakin ciki ko ka samu sururi da jin daɗi ko ka yi nadama ka shiga ka kiyaye musamman a wannan zamanin da cin mutuncin al'umma da ƙazafi ya zama ruwan dare ya zamto mutane ba su damu da wannan ba ba iya cikin abin da ibn lakaimul jauziya ya faɗa cikin kutuwatu shaiɗan yake cewa daga cikin sharrin shaiɗan da zai yi ma musamman kai da kake da addini zai iya kankanta ma laifi mai girma mai da shi ɗan kankani a cikin zuciyarka to yanzu gulma da giba shi dan ya kankanta mana ganin zunubin haram mu sani hadisi ya inganta mai inganci manzon Allah ke cewa al-gibatu ashaddu min az-zina kun ga giba zancen mutum baya tattaunawa a kansa ko a waya ko a ni da kai da baki da baki ko ta hanyar text message ko ta hanyar waya wallahi manzon Allah ce ya fi zina hadari a gaban Allah ya fi zina ku duba ƙur'ani cewa ke wala ta ƙarfi zina zinan ma ba karku ba karku zance ta to amma tattaunawa da gulman wani da giban wani ya fi zina haɗari ya fi zina shari a gaban Allah gobe alƙiyama to shaidan iya iya kankanta ma aikin zunubi ya kasa saka da girman laifinsa to mu sani cewa dan adam iya shuka iya da ce da harshensa kuma zai girba a ranar alƙiyama man zara'a khairan ko ko man zara'a man zara a kairan hasada kairan hasadar karama duk wanda ya shuka alkhairi to zai girbi karamci da girbawa gun Allah wa man zara a sharar hasadar nadama duk wanda ya shuka shari a duniya to babu shakka zai haɗu da dama a gobe alkiyama dan masaudu Allah ta'ala ya kare da shi ya halifu billah dan masaudu sai da ya rantsuwa yace ina rantsuwa da Allah da ba wani abin bauta idan ba shi ba a samai da kasai ya ce ba wani abu wanda yake da kyau musulmi ya kula ya tsawaita tsare shi idan ya kulle shi ya yi nisa da makullin kamar harshenka ya ce amma ma'alal arzi she'un ahwaju ila tuli sijin milisan ba abin da ya kamata ka tsare shi tsaro mafi nisa kamar harshenka a cikin rayuwarka in ji abdullahi dan masu wata rana umar dan katsaf allah ta'ala ya kare da shi sai ga sai na abubakar radiyallahu anhu ya kama harshensa ya rike sai ce ma za ya amirul mu'mini ya shugaban mu'mini wa me haka kuma sai ce a'a umar wannan in nayi wasa awara da ni hadal mawlid zai gangarar da ni wani raman da ba zan iya fita ba abubakar da manzon Allah ya ce mu abubakar fil janna amma ki tsoron abin da harshensa zai furta masa iya tsoron kar Allah ya fushi da shi iya tsoron kar ya jefa shi a raman da ba zai iya fita ba mu sani ya ƴan uwana masu albarka daga cikin hadarin harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatakallam bi kalma min sukutillah dan adam zai iya furta kalma daya bi aune ba Allah ya fishi da kalmar la yulqa laha balan bai dawo ma da abin da ya faɗa ba kawai ya furta magana ya yi tafiya shi kawai to wannan kalmar ɗaya in ji ma'aikin Allah ya hawi biha fi nari jahannama saba'ina karifa za ta iya jawo masa zaman shekara 70 a cikin wutar jahannama kalma ɗaya kawai wata rana mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama suna tare da nana Aisha radiyallahu anha sai nana Aisha ta yi maganar safiyatu bin turiyayi take cewa ko mahaifanta yahudawa ne ko wata magana makamancin wannan ta mata wata magana wanda kamar aibanta ta take yi sai manzala ki ce ki tuba ga Allah kuma ki je ki nemi yafiyarta wannan kalmar da kika faɗa da za ki tofa ta a kogin nilu sai yari ne yayi jajajir gaba da manzan Allah ke faɗa da na Aisha wannan matarsa gidansa yana baka radiyallahu anha ba fa zagi da cin mutunci irin abin da yake bayuwa yanzu ta yi ba cewa ta yi ma'aifanta yahudawa ne ko wata magana makamacin wannan amma ce kin yi gibata kuma kalma ce da zaki amanta a kogi sai kogin ya jajjaje gaba da ne domin muninta da dafinta to daga asuba zuwa yanzu naman nawa kaci al'umma nawa kai maganarsu a waya ne ko a baki mutane nawa ka tattauna matsalolinsu wanda bai dame ka ba min husnul islami da bari tarku ma la ya'ni daga cikin kyan musuluncinka abinda bai shafe ka ba ruwa karshe to wani tsegumi da gulma ya cike shi wuta ba a sa shi ba ba a tambaye shi ba ba a nemi ƙarin bayaninsa ba amma domin shaidan iya zaz iya samai abin nan son magana a baki sai dinga furta magana da zasu jami masifa da bala'i a gaban Allah subhanahu wataala musani ayi wani masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi musamman a wannan zamanin kasratul jadal wal mara wal mira yawan musu da jayayya haka kawai a zo a kafa dabar musu mutanen da akwai kishirwar ƙur'ani game da su ko kishirwar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kishirwar istighfari da la ilaha illallah duka ga sunan amma sai ayi awa ɗaya biyu ana musu tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya in matasa ne tsakanin wannan kulam da kwallon kafa da wannan kulam da kwallon kafa a shafe awa ɗaya awa biyu musu kawai ake yi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da Allah yake fishi da su ko ya zamto suna da rabo mai girma wajen fishi abun Allah a ranar alkiyama akwai aladu a kisa mutum mai yawan musu mai yawan kusuma haka kawai ya zamto ka haddace musu kai gwani ne kwararre ne wajen musu da jayayya to ma'aikin Allah ya ce kana cikin wanda Allah ya fishi da kai ranar alkiyama daga cikin hadarin harshe ya yan uwa al-fushi wal baza alfahasha magana ta batsa da kuma yawan surutai wanda ba su da dalili wannan iya cikin hadari da har yake jawo mai shi fa innahu qabihun mazmu domin furta batsa ko yawan surutai marasa dalili iya cikin abin zargi a shari'a manhiyun anhu wanda shari'a ta yi hani kai shi wasahibu qati'un malu wanda wanda ya siffanta wannan a rayuwarsa iya cikin mai tabka ganganci ko mutum ne abin zargi a shari'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal fush ina gargadin ku ina jawa muku kunne game da yawan furta alfahsha da harsunan ku domin Allah baya son alfahsha kuma Allah baya son masu alfahsha daga cikin hadarin harshe ya yan uwa a dewa abu mutanen yau dewan su dewan su akwai hadarin da yake bibiyar mu wanda mun ki mu takawa abin birki shine yawan giba da annabiwanci algibatu wannan ne ba musamman a wannan lokacin da aka ce an kada gangar siyasa haka kawai wani zai kira ka a waya ku dinga tattauna maganar wani wanda ba su shafe ka ba to ka sani duk harafi ɗaya a cikin wannan maganar akwai laifinsa da zunubin sabon Allah subhanahu wataala ku sani magabata suna tsoron maganar wani in bayanan ko ta alkhairi shi domin kasu tsunduma cikin shari ba su sani ba duk abin da za a yi na tattaunawa to ya zama to shi min da za a tattaunawa a gabansa iya na ake wannan tattaunawa wannan shi ne mafi alkhairi kuma wannan shi ne mafi dacewa in nasiha za a masa in jawo hankali za a masa in nusar da shi za a masa to a yi a gabansa yana nan amma matukar baya nan abin zai iya rikidewa ya koma giba da annabiwanci kuma suna da haɗari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana iya tafiya a makabarta a bayan gari Madina sai ke nuna wa sabon cewa waɗancan kaburburan guda biyu yanzu haka haliyan ana musu azaba ba wasu an ba wahayi ba abin da zai tabbatar da wannan Allah ne masa wahayi ce ana musu azaba yanzu haliyan manzan Allah ke ce amma fa abin da ake musu azaba akan sa a ganin idan ku ba wani mai girma bane ba ɗayan dalilin da yasa ake mai azaba annabi ne iya ɗaukar magana wannan ta gulma ya kai wa wannan ya ɗau wannan ya kai wa wannan aikinsa kenan yadda wa'ansu yau sun mai da wannan shi ne hanyar cin abincinsu su buga nan su buga nan da maganganu waɗanda ba su da asali don haɗa rigima da a samu fadar zama sai mutum ya mai da wannan sana'arsa akwai ɗaya daga cikin shirye-shiryen da ake a gidan rediyo ina tsammanin gidan rediyo ɗaya daga cikin gidan rediyon wannan ganin ne nake jin wani babban ɗan siyasa yana cewa ai abin da ya sa rigima ba ta ƙarewa a junan 'yan siyasa to wa'ansu sun mai da wannan rigimar cin abinci ba yadda za a yi shi da an zauna lafiya in an zauna lafiya to an toshe kofar gulmi da munafirci to duk yadda za a yi kar a zauna lafiya wallahi shi ne saboda sun mai da wannan sana'a kuma sun mai da wannan hanyar cin abinci saboda ka sani a matsayin ka na musulmi wannan ba alkhairi bane ba manzon Allah yana cewa duk abin da ka faɗa na giba gibar wani baya na to ka sani cewa kana dora kanka dako mai hadari a gobe alkiyama musani ya yan uwana mu kiyaye harshen mu daga giba mu kiyaye shi daga annabiwanci ɗaya daga cikin magabata yana cewa daga cikin haɗarin harshe da yake bayuwa a wannan zamani akwai giba da mutane suke wa junansu da kuma annabiwanci da yake bayyana cikin al'umma manzon imamun nawawi yake cewa waɗannan tadoji guda biyu hatai ne kaslatai ne ma'ana da giba da annabiwanci aqba halqabaya suna cikin abu mafi zama mai muni wa aktsaruha intisharan fil nas kuma a yau sun fi yaduwa a cikin mutane hatta ma yusallimina ila alqalil min nas har ma ya kai waɗanda za su kubuta daga wannan to kaɗan ne daga cikin mutane kaɗan haka imamu nawawi ya ce ya rasu yau shekara wajen 600 da wani abu shekara sama da 700 ma imamu nawawi da ya bar duniya zuwa yau amma yake cewa tun a wancan lokacin yake cewa ba wanda za su kubuta daga giba da annabimanci illal qalil minan nas sai kadan daga cikin mutane wa amman namima amma annabimanci fa hiya naqalu kalamin nas ba'dhum fi ba'd shine daukan zancen wannan akai wa wadannan daukan zancen wannan akai wa wadannan ala jihatil ifsad bisa fuska ta batanci fa huwa kaba'ir na farko dai kaba'ira iya cikin kaba'ir sunu duk mutumin da yake gulma da annabimanci da giba to ya tabbatar iya aikata kaba'ir zunub wanda kaba'ir zunub an ba a tuwo bata watan da soha to sai Allah ya azaba akan sa gubal kiyama mundir yake cewa an yi ittifaqi duk malaman musulunci sun hadu akan cewa ita giba annabimanci haramun ne tahrimun namima wa annaha min a'zami zunubi inda Allah tana cikin manya-manyan zurbe a gun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata namam dukkan annamimi ba zai shiga aljanna ba dukkan annamimi wanda zai hada wannan da wannan bisa fiskar batanci to ma'aikin Allah ce ba shi ba shiga aljanna daga cikin abu mafi damuwa da bakin ciki a wannan zamanin ya ƴan uwana musulmai intisharul giba wan namima bainan nas yanda giba da annamimanci suka yadu a cikin mutane hatta sarat kathiru min al majalis har da yawa daga cikin majalisanmu na zama murta'an tu'kalu fihi luhumun nas ya zama gun kiwonsu shi ne cin naman mutane da keta alfarmar al'umma wannan da yawa daga cikin guraben zaman al'umma to ya sufati da wannan akwai hadisin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake faɗa wa sahabbansa cewa kun san hasararre tababbe sai suka ce manzon Allah wanda ba shi da kuɗi mana talaka mana matsiyaci suka ce maza da ci a'a ba ta wannan bangaren ba hasararre shine wanda zai je gaban Allah da sallah da azumi da zakka amma ya je gaban Allah ya cuci wani wa ƙazafa haza ya yi wa wani ƙazafi ya ce ya yi ko bai ba ko bai bai ce ya yi wa akala mala haza ya ci dukiyar wani wace ta mahaza ya zagi wani kun ga da alƙazuku da aishata mu duk da baki ake rasu da ƙazafi da zagi da batanci to sai maza Allah ta dinga ɗaukar ladan sallarsa da azuminsa da zakkarsa ana biyan bashi wanda ka zaga duk yawansu in dai ba su ya ma ba sai an biya su da ladan sallaka da azuminka waɗanda ka yi wa ƙazafi duk yawansu sai an biya su da ladanka na sallah da azumi da zakka in kana yi in kuma baka da komai duk ladan sun ƙare sai a dinga ɗauko zunubansu ana cif gama haka manzan Allah ya faɗa cin hadisi mai inganci wannan kadai wallahi ya isa ya samu kami har sunan ya isa ya sa mu yi taka tsantsan da abin da za mu faɗa domin za ka dinga yi wa wa'ansu sallah da zai ba ku sani ba za a dinga ɗauka ana biyan su da irin abin da ka musu na shari'a duniya da ƙazafi Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani ku guji da yawa daga cikin zato domin zato shaginsa zunubi ne ina ba a zazzane aisu zato manzan Allah ya ce mafi ƙarya daga cikin zance shi ne zato in dai zato za ka yi ka gino a kansa to za ka gino a kan ƙarya kuma za ka gino a kan zunubi Allah ta'ala ke cewa wala ta jassasu kar ku dinga bin diddigin junan kuma ka ce wani me yake aikatawa wani ina yake zuwa wani ina yake fita sai na bi na ga surunsa kar ku yi wannan wala ya gata ba'dukum ba'da Allah ce kar ku ci naman junanku da junanku kar ku dinga gibar junanku in kun biya juna baya har Allah ke cashin ɗayan ku zai so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu ya yanki naman jikin ɗan uwanka ga ci anya zaka so wannan Allah da kansa ce fa mu za ku kyamace haka Allah kamar iya ce in je kuna kyamatar ka yanki jikin ɗan uwanka ka ci bayan ya mutu to ka guji yin hirarsa bayan ka guji tattauna maganarsa baya Allah ke cewa taqullah ku ji tsoron Allah domin Allah ta'ala mai yawan karban tuba ne mai jin kai ne ma'ana in kun tuba kun nemi abuwan Allah Allah zai yabe muku amma in kuka ci gaba da wannan to Allah ta'ala zai muku hukuma gobe kiyama Allah ta'ala ya taimake mu yi mana albarka ya kiyaye mana harasan mu ya ba mu ikon furta gaskiya da aiki da ita ya ba mu ikon kiyaye shi wajen duk abin da ba alkhairi bane da ƙarshe akwai jawo hankali game da 'yan uwa da ake mana rashe-rashe mutuwa da ake yau da gobe kusan ko ina da ina wasu abubuwa da suke faruwa a makabarta wanda ya kamata ya zama to izina gare mu da yawa abin ya zama to kamar yayi su kuma ba su san illar abin ba a shirkance ana yawan gine-gine a kan kabari ko a dinga sa masa alama da lamba da wani sayin mota ka duk ana yi a galabiya in ka tsaya daga tankan tudu ka haiki makabarta to za ga kusan duk wannan allunan na sayin bod da gine-gine ya yawa makaranta to wannan gaskiya musulunci bai san shi ba suna ba san wannan ba wannan aikin yahudawa ne aiki ne wanda ba da asali addini manzon Allah ya yi hani abin da ya halatta in kana so kai shaida wa kabarin dan uwanka to an ce ka dasa bishiya ko ka samu wani dutsi wanda ba zai narke da wuri ba ka kafa a saitin kafafuwansa ko kansa wannan shine alama da ake ake gane kabarin mamaci to amma ba da gini ba ko sa allo na sayin board duk wannan bai halatta ba ya kamata mu wanda muke da zamu musulunci da sunna mu dinga kame hannunmu daga irin waɗannan abubuwa domin zamu iya jawo makabartan ko kuma mamatan fishin Allah ko wani abu makamacin wannan Allah ta'ala ya samu dace mana albarka ya ba mu ikon hannuwa daga wannan miyagun abubuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka taimake mu Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka jikan mu Allah ka jikan mahaifan mu Allah ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tabarki madaidaici Allah muna roƙon ka kada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu tsaro da kariya a gidajen mu da guraben ibadar mu da guraben neman abinci mu da hanyoyin mu Allah ka ba mu tsaro da kariya daga gare ka ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka kai ga cin al'amarin mu asar mu da jihar mu da sauran garuruwan musulmi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da ke gaban wannan ƙasa na harkar siyasa da zabe Allah ta'ala ka kai hannunmu kan alkhairi Allah ka kai hannunmu da ƙaunarmu kan abin da ya zama alkhairi gare mu da addininmu Allah ta'ala ka kaddara son mu ya dace da abin da kake kauna Allah ka kaddara kin mu ya dace da abin da kake ki kake kyama ya rabbal alamin Allah ta'ala ka datar da mu kan alkhairi a ko'ina karba mu da shari'a ko'ina Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumur rahman